العالمين والآكبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada yabo da godiya ga Allah subhanahu wataala cikin ikon sarayon ta kuma iso wannan rana ta asabar yau 11 ga watan Rajab shekara 1446 bayan cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun sake haduwa wannan majalisi ci gaba darasin da muke a wannan littafi na Al-Wajiz fi fiqh sunnati wal kitab al-aziz na Dr. Abdul Azim ibn badawi hafizahullah muna roƙon Allah ya mana muwafaka muna cikin kitabun nikah mun tsaya akan bayani dangane da aqsamut talaqi an ambaci nau'in saki na lafazi ya bambanta kashi biyu mun ji akwai wanda yake sarih akwai wanda yake kinaya muna cikin bayani dangane da nau'i na biyu kuma ba a kai ƙarshe ba lokaci yayi wato shine aqsamu talaqi min haythu at-ta'rif wa at-tanjiz dangane da wanda aka rajayar da shi da wani shar'i mun ji bayani a kansa da kuma wanda aka riga aka zartas da shi daga furucin da aka yi muna bayani ne a kayan al'mu'allaku ko wa ammal mu'allaku amma nau'in saki wanda shi aka ratayar da shi ba mu wuce ba a'a ba mu wuce ba a nan muka tsaya ba mu ƙarasa shi ba ni na san inda muka tsaya in kai kamanta hatu a kansa ne muka tsaya inda ban karanta ba shine wa amma in ƙasa da bihil hadda alal fi'ili nan ne na ce sai wani makon zan yi bayani to shi yasa na koma baya dan a dauko daga tushe bayanin ya tafi ba ka bita na eh kulle na aikin jami'a wa amma almu'allaqu fa huwa ma ja'ala az-zawj fihi wusul at-talaq mu'allaqan ala shartin mithla an yaqula li zawjatihi in dhahabti ila makani kadha fa anti taliqun na san mun yi bayani akan wannan ko wanda ya sanya sharadi to a nan ne aka tsaya wa hukumu hadha talaqi annahu in arada talaqa inda wuqu'i sharti fa huwa kama arada hukuncin irin wannan saki wanda aka rataya shi da wani sharadi kuma yawan mun yi bayani cewa sharadin yana kasancewa ne fil mustaqbal ko eh al-hadir wal mustaqbal imma a ce idan ta abu haliyan ko kuma a gaba in kika yi kaza in ba ki yi kazan nan yanzu ba misali ko in kika kuskura wannan abin yanzu kika yi shi kaga ya zama to haliyan kenan fil mustaqbal sai a jingina shi zuwa ga wani abu wanda zai zo a gaba in kika ƙara kaza ko in lokaci kaza yayi baki yi kaza ba ko kika yi kaza duk irin wannan sharadin to yana da matsala idan har aka rataya shi da sharadi to ya wanzu wa hukumu hadha talaqi annahu in arada talaqa inda wuqu'i sharti fa huwa kama arada wa amma in qasada bihi al-habba ala al-fi'li amma idan har mutum ya faɗa ne yana so ya zaburar da ita ne akan aikata wani abu awi tarki ko yana so ya zaburar da ita akan tabar wani abu wani hawi zalik da abin da ya kama da haka fa huwa yaminun to ya zama to a matsayin rantsuwa yake in lam yaqa ma halafa alaihi lam yalzamhu shay'un abin da ya riga ya rantsuwa akan nasa in an dauke shi a rantsuwa idan har abun bai faru ba to babu wani abu wanda yake kansa kenan wa in waqa'a in ku abin da ya rantsuwa akan nasa ya faru lazimatu kafaratu yaminin to abin da ya lazimce shi shine sai ya rantsuwa wato sai ya yi kafara ta rantsuwa irin yadda aka yi bayani a baya mala yace wa hadha madhhabu shaykh al-islam ibn taymiya rahimahullahu kama fi majmu' al-fatawa wannan shine mazhabin shaykh al-islam ibn taymiya kamar yadda yayi bayani cikin majmu'ul fatawa aka hakaito daga gare shi to wannan batu wato shi at-talaqul mu'allaq wanda aka riga aka rataya shi da wani sharadi malamai sun tafi akan mazahib guda uku ne wannan da muke gaba gare mu guda ɗaya ne daga cikin uku wato akwai mazhabul jamhur sannan akwai mazhabu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ita ce wanda take gaba gare mu sannan akwai mazhabu Zahiriyya mazhabin jumhur mazhabin Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dai yanzu gashi mun ji shi ko shine Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah fahimtar da yake ma talaqul mu'allaq idan za a jingina shi ne zuwa ga niyyar da mutum yayi sharadan misali idan ya ce mata idan kika kuskura kika aikata kaza din nan ko in kika kuskura kika sake shiga gidan na a bakin aurenki to shi shekul islam ibn taymiya a mazhabinsa in har mijin ya faɗi haka ne saboda ya razanar da ita kada ta kuskura ta sake zuwa wannan gidan to sai a ɗauke shi a matsayin rantsuwa kenan kenan a fahimtar da ya yi idan har ta aikata abin da aka hana ta ko kuma ba ta aikata abin da aka yi barazanan a kansa ba ta ga an yi hinfi kenan to idan har hinfi ya riga ya wakana to abin da yake kansa shi mijin zai yi kafara ne ta rantsuwa don haka shi a wajensa saki bai auku ba mun fahimta wannan shine bayanin da shi malam ya kawo mana anan shi mazhabin shaykhul islam ibn taymiyyah kenan ɗaya daga cikin mazahib guda uku daga ciki kuma akwai mazhabin zahiriyya mazhabin zahiriyya su cewa suka ce ba komai a kansa saki bai faru ba ko ba kafara ta kafarta yaminin a kansa saboda su a fahimtar su ai idan mutum ya sanya irin wannan sharadi baya daga cikin abin da shari'a ta tanada a matsayin lafazi na saki da haka tunda baya cikin abin da ya zo a nassi a matsayin lafazi na saki su a wajensu ba saki ba ne kuma sannan babu wata kafara a kansa don ba rantsuwar ya yi surahatan ba wannan shi ne mazhabin zahirniya mazhabi na uku shi ne mazhabin jumhur mazhabin jumhur su sun tafi akan cewa idan har abin da aka rataye sharaɗin a kansa ya riga ya wakana to saki ya tabbata kuma su a wajensu ko da mutum ya yi da niyya ko ya yi da barazana in dai har ya rataye sharaɗi a kan sake kuma hinsi ya faru aka akkasa abin da ya yi barazanan a kansa ko ya sanya sharaɗin a kansa to saki ya tabbata ko da niyya ko ba da niyya ba mun gane ko kun ga shi shakul islam ibn taymiya rabawa biyu yayi inda niyyar saki na saki ya faru in kuma yayi ne da niyyar barazana to wannan sai ya zama to a matsayin kafaratu yamini to su jumhur sun ba da adilla da yawa daga cikin khulasa na adillan da suka bayar akwai fatawa wanda kibarun ulama hay'atu kibarul ulama na Saudiya suka ba da wata fatawa dangane da wannan mas'ala da aka tambaye su manyan maluma ne Allah ya musu rahama don kusan dukansu ma ina ga sauransu sun ba da wannan fatawa kamar shekara hamsin da hudu da suka wuce wato wannan shine kararu hay'ati kibarul ulama sun ba da wannan fatawa shekara ta 1393 hijiriya kuma bayan sun yi munakasha na dukkan dalilai a kayan wannan matsala da mazahib na malama mabambanta da kuma wasu abubuwa wanda suka yi la'akarar da shi na usulun shari'a sai suka tabbatar da cewa at-talaqul mu'allaq ko mutum ya faɗe shi da niyya ko mutum ya faɗe shi a matsayin barazana inda sharaɗin da aka ta'allaka sakin a kansa ya tabbata saki ya tabbata sun ba da dalilai masu yawa daga cikin dalilan da suka bayar sun kawo hadithin abdullahi ibn umar Allah ƙara musu yarda hadithin da imam bukhari ya kawo an tambayi abdullahi ibn umar sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da irin wannan saki wanda yake talaqul muallaq ma mace ne aka ce mata watan idan ta fita anti talaqun in kharajti sai ce to ya matsayin wannan aka tambaye shi Abdullahi dan Umar sai ya ce in kharajat faqad buttat wa in lam takhruj falaysa bi shay'in Imam Bukhari ya kawo shi cikin kitabun talak abdullahi dan umar sai ba da fatawan cewa duk matar da aka ce mata in kika fita a bakin aurenki yaya matsayin wannan sai ce in hatta fitan to saki ya tabbata shine abin da yake nufi faqad buttat wato saki ya riga ya wakana yace in kuma bata fitan ba to shikenan yace babu komai aure yana nan kuma ba a matsayin kafara ba ne don abin bai riga ya faru ba kun ga fatawar da abdullahi dan umar ya bayar wanda imam bukhari ya kawo shi a cikin sahihinsa sannan akwai hadisi wanda suka sake dogaro da shi wanda imam baihaqi ya rawaito shi ma ingantaccen hadisi daga abdullahi ibn mas'udin aka tambaye shi dangane da mace ne aka ce mata in fa'alti kaza wa kaza fa anti taliqun in kika aikata kaza da kaza to lallakin saku sai aka ce kuma sai ta aikata abun da aka tambayi abdullahi ibn mas'udin qala sai yace hiya wahidatun sai yace to saki ya tabbata guda daya mun fahimta kaga wannan sahabbai duka fatawar da suka bayar tun a lokacin su akan in aka rataye sharadi wato a jikin saki to idan sharadin ya tabbata sakin ya faru bayan haka dalilinsu na biyu bayan waɗannan fatoyi da malamai suka bayar sai suka ce kuma har ilo an yi dogaro da cewa ai malamai sun yi ijima'i wato fi iqa'i talaqil hazil wanda ya saki bisa barkwanci ko bisa wasa ai mun ji hadisi a baya da aka ce salasun jidduhunna jiddun wa hasaluhunna jiddun ko to dukkan malamai sun yi ijma'i akan cewa talaqul hasil waqi'un wanda ya wasa da saki ya furta shi to koda da wasa ne yayi sakin ya tabbata da wasa yace ya saki matarsa to ta saku wannan ijma'i ne na malamai to kenan tunda har wanda ya barkwanci yayi da wasa aka tabbatar masa to wanda shi kuma ya furta da nufin bayani ne na saki din amma ya rataya shi da sharadi to ai kaga kenan min babu ahla ahra wa aula ko ba haka ba to don haka shi yafi cancanta a tabbatar masa kiyasan akan wancan sannan dalilin su na uku shine ma zahaba ilaihi al-jumhur abinda jumhur jumhurul ulama suka tafi akan sa domin jumhur imamu abu hanifa imamu malik imamu shafi'i imamu ahmad ibn hanbal da waɗansu ma daga cikin a'immatul amsar duka abin da suka tafi aka yi kenan talaqul mu'allaq in har aka sanya mai sharadi ko da niyya aka yi ko ba da niyya ba in dai sharadin ya tabbata ya wanzu to kaga sai suka ce tunda jumhur abin da suka tafi aka yi kenan to wannan shine batun da yafi karfi kuma bai cin wannan har ilau sun ambaci cewa an nakalto ijma'i ma an nakalto ijma'i wasu malamai ma sun ambaci cewa ba ma jumhur kawai suka tafi akai ba a'a ijma'i ne bainal a'imma tun da dadewa misali kaman Abu Ubaidin shine Qasim ibn Sallam al-Khurasani malami ne wanda ya rayu cikin wato karni na shida to tun wannan lokaci suka hakaito cewa ijma'i ne na malamai ibn Jarir at-Tabari shi ma ya hakaito cewa akwai ijma'i na malamai akan ita wannan mas'ala to wannan yana daga cikin dalilan so karfafa bil akthariya duk da akwai wasu yan tsirari daga cikin malamai wanda su sun tafi akan fatawa irin ta ibn Sheikhul Islam ibn Taymiyyah amma dai bil akthariya wannan dalilan su ne wanda suka fi karfi don haka sai suka tabbatar da shi a cikin fatawar da aka bada don haka wannan madhabi ne na Sheikhul Islam ibn taymiya ya rangwanta wala Allah yayi la'akari da wadansu abubuwa kamar yadda wasu malamai suke bayani na kokarin a samu wanzuwar aure shi abin da ya kokarin fahimta kenan ta wannan janibi akan ita wannan mas'ala amma dai abin da ya tabbata wanda yake da karkarfan dalili wato shine mazhabul jumhur cewa idan har mutum ya rataya sharadi a jikin saki yayi saki ya dan fara shi da sharadi kuma sharadin ya faru ko da niyya yayi ko ba da niyya yayi ba ko yayi ne da niyyar saki ko ya ambata ne dan barazana in dai har ya dan fara sharadi sharadin ya faru to saki ya tabbata mun fahimci mas'alar ko Allah ya samu dace to batu na uku na aqsamu talaq thalithan yace min haythu as-sunnah wal bid'iyya har idan ana yin bayani na rabe-raben saki ta janibin akwai wanda yake na sunna akwai kuma wanda yake na bid'a shi kansa sakin ma akwai wanda sunna ta yadda da shi akwai kuma wanda yake na bid'a wato idan an ce sunna ta yadda da shi ba wai sunna ta ce a yi saki ba a abin da ya dace da karantarwar shari'a shine wanda shari'a ta karantar in har za a yi saki to a yi shi irin yadda shari'a ta karantar to wanda ya yi saki a bisa yadda shari'a ta karantar wannan babu laifi a kansa na zunubi amma wanda ya yi saki ba irin yadda shari'a ta ce ba ya yi na bid'a bid'a ai ba ta samarwa mutum sai mai sai zunubi to shine matsala sakin ya tabbata amma kuma har ilau akwai zunubi a kayansa mala ya ce yankasimu talaku min haithu as-sunnatu wal bid'a ila talaqin ila talaqin sunniyin wa talaqin bid'i saki har ila ya rabu ta bangaren akwai na sunna akwai wanda kuma bai dace da sunna ba shine ake cewa akwai talaqun sunniyun akwai talaqun bid'iyyun eh akwai saki wanda yake na sunna ya dace da karatarwar shari'a akwai kuma saki wanda yake shi na bid'a ne an saba ma umarnin da annabi yayi yadda za a aiwatar da saki fa talaqus sunna don aka saki wanda yake na sunna shine an yutalliqa ar-rajul imra'atahu allati dakhala biha talqatan wahidatan fi tuhrin lam yujami'ha fihi aw hamilan qad istabana hamluha wato shine mutun ya saki matarsa allati dakhala biha wanda ya riga yayi dukhuli da ita talqatan wahidatan saki wanda yake guda daya fi duhurin kuma lokacin da ta yi tsarki daga wannan al'adar tata bayan ta yi tsarki mana sakin da tana cikin tsarki wanda lam jami'in hafihi wanda bai tara da ita a wannan tsarkin ba kenan ba wai ana nufi yayi kirdado daga ta gama al'ada ya sake ta ake nufi ba a kowannan ɗin ne ma sai zamanto ta wannan janibin ba a saba ba amma abin da ake nufi bayan ta gama al'ada bai tara da ita ba ko da an ɗauki lokaci mai yawa ne bayan dai al'adarta bai tara da ita ba to in mutum yana son sakar matarsa irin wannan lokacin zai sake ta bayan ta gama al'ada kuma bai tara da ita ba to wannan shine wanda ya dace da sunna aw hamilan qad istabana hamluha ko kuma wacce take mai ciki amma cikin nata ya bayyana ita ba za a ce sai an jira har sai ta haife ba mai ciki ya halatta za a iya sakarta amma kuma sai wanda ya riga ya bayyana istabana ai bahara kenan wanda ya riga ya bayyana an san cewa tana da ciki ya fito an gan shi ba karamin ciki ba kenan sai cikin da ya fito an ga cewa ai me hikima cikin da ya riga ya fito an ga cewa ya bayyana gashi ciki ne an san ciki ne to insha Allah zaka ga zaman da za ta yi bashi da yawa ko zaman da za ta yi bai wuce irin zaman da dama mace mai idda za ta yi ba ita ku dama fa'iddatuhunna an yad'ana hamlahun kage yanzu a ce ya kai wata biyar misali sai aka sake ta ai ciki ya dan bayyano to kaga dakon da za ta yi bai wuce wata hudu ba ko da ya cika wata tara ko to kaga wata hudu ko da a ce bayan tsarki ne aka sake ta ai zaman da za ta yi zai kai kusan wata hudun ko wata uku ko tunda an ce salafatu quru to kaga ita ko wacce wacce take da juna daga lokacin da ta haife shikenan ta gama iddarta ai kaman ta kaba ne ma da aka mace ko mijinta yana kan gadon wanka ba a wanke shi ba dama tana da ciki ya rasu tsofan ciki an ajiye shi ko ba a ɗauko shi ma daga asibiti ba ko kuma ba a gama wankansa ba ita kuma kawai sai ta haihu to ita fiye sai dai kawai ta zama makoki ta gama iddarta ta gama iddarta to don haka wannan shine talaqus sunna kenan ashe an nuna mana bayan halatta mutum ya saki matarsa alhali tana me tana al'ada idan mace tana al'ada mutum ya sake ta a lokacin to ya saba wa shari'a qala ta'ala Allah madaukake ya ce at-talaqu marratan fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan shi saki yana kasancewa karo biyu ne a yi na farko sannan kuma a sake yin na biyu fa'imsakun bai maruf ko dai idan mutum ya saki to ya rike matarsa bisa kyautatawa bisa abin da shari'a ta tanadi auta sarrafin bi ihsan ko kuma ya rabu da ita da kyautatawa wa qala ta'ala kuma Allah madaukake yace ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisaa fa talliquhunna li'iddatihinna ya kai annabi idza tallaqatumun nisaa idan za ku saki mata fatalliquhunna li'iddatihinna to ku sake su a bisa iddarsu idda din anan ai fatalliquhunna ala tuhurihinna lokacin da suke tsarki kamar yadda hadisin Abdullahi dan Umar ya bayyana zamu je shi gaba insha Allah to haka ba a sakan mata a lokacin da suke al'ada in an sake su na al'ada wannan saki ne wanda yake na bid'a za mu ji matsayinsa a gaba. Waƙar fassarar Nabi sallallahu Alaihi wasallam al'ayata ina tsallaka bin Umar ra'ata huwa hiya ha'idu. Annabi sallallahu Alaihi wasallama ya fassara wannan aya lokacin da Abdullahi ɗan Umar ya saki matarsa alhali tana al'ada. Fasa'ala Umar bin al-Khattabi Rasulallah sallallahu Alaihi wasallam babansa, Umar ɗan Khattab Allah ya kyara masa yarda. Sai je tambayi manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama cewa Umar nawa ne. ya saki abin nan abdullahi kai abdullahi na wanda ya saki matarsa kuma tana al'ada faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce murhu falyuraji'ha ka masa umarni ya maida ta thumma liyumsikha hatta tadhura sannan kuma ya rike ta har sai ta yi tsarki daga ita wannan al'ada thumma tahida sannan ta sake yin wata al'ada, thumma ta ɗahura, sannan kuma ta sake yin wani tsarkin, thumma in sha'a amsaka ba da zalik, sannan in ya so bayan ta yi tsarki na biyu, sai ya rike ta a matsayin matarsa a ci gaba da zama, wa in sha'a in kuma ya so ɗallaka sai ya sake ta ƙabla an ya masa kafin ya shafe ta. فتلك العدة التي أمر الله سبحانه أن تطلق لها النساء wannan shine iddan nan da Allah madaukaki ya umarni a saki mata cikin ta da yace fatalliquhunna li'iddatihinna kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ashe shi al-mufassir li ayatil qur'an ko ayoyin alqur'ani ba a iya gane me ake nufi sai in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake yin bayani in annabi bai yi bayani ba a iya ganewa mai ayoyi suke nufi to kenan a nan wajen an nuna idan mutum ya saki mata tana al'ada to ya yi saki wanda yake na bida abin da yake daidai a gare shi shine ya maida ta in ya maida ta sai ya bari ta kammala wannan iddatta ta ma'ana ta kammala wannan jinin yancin da har ya riga ya yi katobara a cikinsa to ba shi za a kirga ba tsarkinta na gaba ba shi ne abin kula ba sai wata al'adar ta sake dawo wadda ba a yi katobara a cikinta ba na aukar da saki cikinta ba tunda aukar da saki a cikin al'adar laifi ne sai a bari sai ta sake wata al'ada in har ya dage sai ya sake ta tukunna in ta yi tsarki tsarkin da bai taba ta ba sai kuma ya sake ta وعن سالم عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا an kawo kuma hadisi har ilo daga salim salim dan gidan abdullahi dan umar yake ba da labarin cewa babansa abdullahi dan umar annahu cewa shine ɗallaka mar'atahu wa hiya halid ya saki matarsa tana al'ada fa zakara zalika umar lin nabi sallallahu alaihi wasallam yace sai umar kakansa kenan sai ya ambaci hakan ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai annabi yace murhu falyuraji'ha kama sa umarni ya maida ta thumma liyutalliqaha sannan sai ya sake ta daga baya ahirar lokacin da ta yi tsarki au hamila ko kuma koda tana da ciki ne mun gane wato lokacin da ya maidata ai yanzu ya maidata ko ya yi raja'a ne ai yanzu to tun da ya raja'a a matsayin mai take na'am a matsayin matarsa in ya so a lokacin zai iya kusatarta ko da ko yana da niyyar kuma ya sake sakenta mun gane bayanin to in ta yi watakila a lokacin ta ɗauki ciki to idan ta daɗe wata al'ada daga baya sai ya sake ta kaga wannan kenan za a ta'allaka shi ga wancan bayani na baya sai idan ya yi istibani kenan sai cikin da ya riga ya bayyana kage nan ma an ƙara yin wani dogon jinkiri eh wannan dai na ƙara tarjihi na wancan ruwaya wanda Abdullahi dan Umar da kansa ya ambata cewa sakin mata a lokacin da take al'ada saki ne wanda yake na bid'a to nan mahalli na ikhtilafi a tsakanin malamai shine inda aka ce murhu fal yuraji'ha murhu falyuraji'ha ya maida ta to me ake nufi ya maida ta kenan sakin baya ya riga ya'u haka ne sakin baya kenan ya riga ya'u tunda aka ce arraja'atu kenan sakin baya ya'u wa amma talaqul bid'i amma saki wanda yake na bid'a fahuwa talaqul mukhalifu lil mashru' shine kawai sakin da ya saba ma wannan da muka faɗa sakin da ya saba ma abin da shari'a ta tanadi ka an yi dalliqaha wa hiya haibun misali kamar yin sake ta alhali tana cikin al'ada aw fi uhurin jama'a hafihi ko kuma cikin tsarkin da ya riga ya tara da ita kun ga abubuwa nawa kenan abubuwa biyu ne ba za a sake ta tana cikin al'ada ba kuma idan har ta yi tsarki an riga an kusace ta a cikin wannan tsarkin na ma ba za sake ta ba me yasa aka ce kira sake ta a cikin wannan yanayi za ta iya ta ɗau ciki za ta iya ta ɗau ciki kuma kaga an hana a sakin mace tana da ciki har sai cikin da ya riga ya mai sai wanda ya bayyana kaga lokacin ba a sani ba ta yi cikin ne ma ko ba ta yi cikin ba kuma sannan alal hakika akwai akwai takurawa ga ita matar domin duk wanda aka sake tana da karamin ciki irin wannan ta gama tsarki an tara da ita aka sake ta kafin wata al'adan ma ta zo a iya ganewa tana yi cikin ko batta to ai kaga kenan anan an kuntata mata an sake ta kenan da cikin da bai kai wata ba yanzu kaga tana da dogon zango a gaba tana da jira kaga kuma an riga an shiga haƙƙinta sai wata takwas tana jira kafin ta haife wannan yaran an takura ta an shiga haƙƙinta to musulunci baya son wannan kar a takura ta shi yasa aka ce cikin ma in har za a sake ta sai wanda ya bayyana wanda yana kusa da haihuwa ma kenan ko kuma zaman da za ta yi ba shi da tsayi bai wuce irin zaman da za ta yi dama na idda ba wallahu a'lam au an ya jama'a talaqati thalatha bi lafzin wahidin ko ko mutun ya tara saki guda uku a lafazi daya yace ya sake ta saki uku misali lokaci guda wannan shi ma saki ne na bid'a ko mutun yace ya sake ta saki da yawa wani yace ya saki matarsa saki 100 aka kawo shi wajen Umar ibn Khattab yace kace ka sake ta saki 100 yace eh Umar sai dogora sai kwada mara kasan akwai wata gorarsa da yake tafiya dirwatu umar haka ake ce da ita sai da gora sai kwada masa sai ce to an dauki guda uku an bar ma 97 to talaqul bid'ati ne wannan eh yace ya sake ta saki uku a cikin lafazi guda aw fi majlisin wahidin ko mata saki uku amma a lokaci guda yace ya sake ta kuma ya ƙara cewa ya sake ta ya sake cewa kuma ya sake ta yan saki nawa yayi to shi ma sakin bid'a ne ai abinda sunna abinda qur'ani ya faɗa shine at-talaqu marwatan ai karwatan ba'da karwa ka an ya kula misali yace anti taliqun thalathan wato ke an sake ki sake uku ai shine abin da aka ambata a baya an ya jama'a talaqati thalatha bi lafzin wahidin fi majlisin wahidin kuma shine au ko kuma yace anti talikun anti talikun anti talikun ya fada daban-daban har sau wa hadha talaqu haramun irin wannan nau'in sakin haramun ne shari'a bata yadda da shi ba saboda abinda qur'ani yace at-talaqu marwatan to ba a so a gwama shi lokaci guda baki daya wa fa'iluhu athimun wanda ya irin wannan kuma yana da zunubi shine bambanci tsakanin wato talaqun sunniyin da kuma talaqun bid'iyyin fa in kana talaqa wa hiya ha'idun idan mutun ya zan ya saki matarsa alhali tana al'ada faqad waqa'at talqatu to sani sakin fa ya faru matsala ce da malamai ita ma suka yi gogayya a kai ko suka ce ai talaqul bid'a la shay baya kan komai tunda ai na bid'a ne me za yi kuma da bid'a bid'a ai ba karbabbiya bace batta da muhalli ta amma saboda wajen taziri ne idan ya warkar da shi idan ya aukar da shi ya wakka wanda aka ce hazilun talaqul hazil aka ce ya tabbata wanda ya da wasa da raha bai da niyyar sakin a zuciyarsa amma kuma kawai sai ya fada ya ce baya ga reaction ɗinta ya za ta yi in an ce an sake ta sai ce mata ya sake ta daga baya dariya kuma ya ce to in har wannan an ce masa sakinsa ya tabbata to ina kuma ga wanda ya yi da niyya kuma ya yi shi akan muhallin da aka hana shi laifi akan laifi kenan ko yayi da niyya wancan sannan kuma yayi shi akan laifi to tunda har yayi shi akan laifi a dalilin aikatawa yana da zunubi shi ya fi cancanta a tabbatar masa da me da hukuncin da ya yi da aka irin wannan nau'in sakin tabbatacce ne akwai malaman da suka faɗi aka san haka sun kawo irin nasu dalilai amma abin da jamhur suka tafi aka yi kuma abin da ya zamanto aka fi rajjahawa shine ko da talaqul bid'ati ne ya fa mutum ya saki matarsa a cikin al'ada ta saku mutum ya haɗa saki dubu lokaci da ya ce ya yi saki ya tabbata shi ne ma ya ce sun mayun sik hakon haka ne fa'in tallaka wa yi ha'izin faƙar waka a ɗalƙatin wa in kana raja'iyyatan umira bi muraja'atiha in saki ne wanda za a iya masa raja'a wato talakun ne raja'i saki na farko ko saki na biyu misali kuma wanda ba hul'i ba ne ba kuma li'ani ba ne to wannan za a masa umarni a ce maidata idan akwai hukuma kenan ko sai a ce maidata ko kuma waɗanda suke da iko a kansa kuma sun san addini sai su ce wannan abin da ka aikata laifi ne ga abin da aka yi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da annabi ya umarni akan a aiwatar ya maidata tukunna har sai lokacin da ta gama wannan al'ada daga baya ta yi mai sunansa ta sake yin al'ada ta yi tsarkin da bai shafe ta ba tukunna sai sake ta to sun ma yin suka hatta ta ɗahura sun ma ta hiba sun ma ta ɗahura ya maida ta ta gama tsarki daga wannan al'adar wata al'adar ta sake zuwa tukunna in ta yi tsarki sun ma in sha'a amsaka ba da zalik in ya so bayan wannan sai ya ci gaba da rike ta a matsayin mata tun da talaki ne wanda yake raja'i wa in sha'a in kuma ya so ɗallaka ƙabla an ya masa sai ya sake yin wani sakin kafin ya shafe ta amma wancan na baya dai ya yi kage yanzu ya yi saki nawa kenan ya yi na farko a baya kuma yanzu ya sake na nawa ya sake na biyu kama amaran nabi sallallahu alaihi wasallam ibnu umar kamar yadda annabi ya umarci abdullahi ibnu umar kuma ko da a ce bai maida ta ba a wannan talaki bid'i din ya sake ta a cikin al'ada kuma bai maida ta ba wala Allah saboda bai sani ba ko kuma masa umarni ya ke maida ta to saki da ya tabbata Allahumma illa abin da za ta yi sai ta zauna kuma ta yi al'ada ba za a kirga da wannan sarkin ba mun gane wannan sarkin ba za a kirga da shi ba tunda yanzu shi an yi katobara ne a cikinsa sakin ya tabbata ko da ya yi gardama kuma babu hukumar da za ta yi ijibarinsa to in ta gama wannan sarkin sai kuma yanzu ta fuskanci falafatu ƙuro da ƙur'ani ya ambata wa amma dalilu ala wuqu'iha dalilin da yasa aka ambaci cewa irin wannan saki idan an yi cikin al'ada ya tabbata fama rawahu al-bukhari an sa'id ibn jubair an ibn umar qala abinda imam al-bukhari ya rawaito daga sa'id ibn jubair shi kuma ya jiwo daga abdullahi dan umar yake cewa husibat alayya bi tatliqatin an kirga wannan din gare shi a matsayin saki guda an kirga wannan husibat alayya bi tatliqatin an kirga masa ita a matsayin saki kaga ya kansa ne abin ya faru ko yayi saki cikin al'ada baban sai kai kararsa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce murku ka umarce shi fal yuraji'ha ya maida ta to ashe tunda aka ce raja'a wancan ya faru kenan to kaga wannan ruwaya da ta zo ta Sa'id ibn Jubair ya faɗa ma cewa husibat duk da dai yayi bina'in sa alaman lam yusammi amma dai ya ambata cewa saki ya tabbata a kansa an kirga masa shi a matsayin saki to wasu malamai sun yi bayanin cewa Abdullahi dan Umar ne saboda kyankyaninsa ya kirga shi a matsayin saki. Mun gane? Akan wai ba umarni aka masa ba. Wasu sun ambaci waɗansu bayanan da suke ba wannan ba. To malam ya nakalto bayani na Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani da yayi karkashin wannan mas'ala cikin fatahul bari yake cewa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallama huwa al-amiru bil murajaati wa huwa al-murshid li ibn umara fi ma yaf'alu idza arada talaqaha ba'da zalik dan umar ba wani ne ya masa umarni ya saki matarsa ba ko la babansa walan nabi shine ya saki matarsa da kansa to amma yanzu saboda ya yi sakin da umar bai gamsu da shi ba sai kai ƙararsa wajen annabi don bai saba ga ana yin saki mace tana cikin al'ada ba to amma bai san mai hukuncin ba to sai kai ƙara wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai zaman to annabi sallallahu alaihi wasallama shine yayi wa Abdullahi dan Umar umarni bil muraji'ati akan ya mai da matar tasa wa huwa al murshid libn Umara kuma shine ya nusar da Abdullahi dan Umar fi ma yaf'alu cikin abin da zai aiwatar dangane da wannan mas'ala idan arada talaqaha ba'da zalik in har yana so ya sake ta kuma bayan wannan in har yana ji baya son zama da ita to dai an umarce shi ya maida ta sannan daga baya ga abin da zai yi ga yanayin da ya halatta ya sake ta in har baya so ya ci gaba da wanzuwar aure tare da ita haka ne ko To don haka Ibn Hajar ce wa idza akhbara Ibn Umar anna alladhi waqa'a minhu husibat alayhi bi tatliqatin idan har Abdullahi dan Umar kenan ya ba da labari cewa wannan sakin da yayi a cikin al'adar matar tasa an kidaya masa shi a matsayin saki guda kana ihtimaluhu kana ihtimalu an yakuna alladhi habasaha alayhi ghairan nabi sallasin ba'idan jidda a ɗauki wannan ma'ana akan cewa an ya kunan lafi hasabaha alaihi wanda ya ƙirga masa cewa sakin ne a ce ghairan nabi sallasin wai ba annabi ba ne ba'idan jiddan abu ne wanda ya yi nisa da ma'anar an gane bayanin tun da tun farkon lamarin wane ne ya ce masa ya mai da matar tasa manzon Allah ne kuma Umar dan Umar din shi ya bada labari ga abin da ya faru ga kuma abin da annabi ya ce ya maida matarsa sannan in baya son ya zauna da ita annabi ya ce masa me ya batta ta gama al'ada wata al'adar ta zo ta yi tsarki tsarkin da bai taba ta ba sannan ya sake ta duk waye wannan umarnin annabi ne to kuma sai dan Umar a watarwa ya ce kuma aka kirga min wannan sakin a matsayin guda daya kuma a ce wani ne wannan kidayar a matsayin guda ɗaya ba annabi ba? Mun gane bayanin yanzu. Kenan ashe tun da annabi ne ya jero waɗannan bayanin to babu kuma ashe wanda ya isa a wannan matsalan ya ce to sakin da ka yin nan guda ɗaya ne ya zama guda ɗaya in ba annabin ba. Duk da annan bai fito ƙarara ya faɗa ba ya yi bina isa alamar lam yusammi ala ayi halin ihtimalin siyakin yana nuna cewa annabi ne sallallahu alaihi wa sallama ya ambaci cewa wannan sakin ya zama guda ɗaya. Ma'ahtifafil ƙara'in fi hadhihi al-qissati bidhalik tare da tattaruwar ƙara'in dalilai a cikin kissar wanda suke nuna haka. Inda shi ne da kansa zai yi, to ba shi ba ne. Da tun farko ma sakin da ya yi a cikin al'adan kawai za a bashi a matsayin saki ne tun farkon lamarin. inda babansa ne Umar ibn Khattabi to da ba zai kai karasa wajen annabi annabi kuma ya ce ga abin da za a yi ba ashe tunda abin ya tashi daga dan Umar ya tafi zuwa ga babansa babansa bai yanke hukunci bai kai wa annabi annabi ne yanke hukunci a bangarori guda biyu to wancan bangare na uku ma annabin da yayi wanda dan Umar din ya ambata ko da bai fito karara sarahatan ya ce annabi ne ya kirga masa a matsayin guda ɗaya ba ba zai dauki wata ma'ana ba in ba haka ba malam yace wa kaifa yutakhayyalu anna ibn umara yaf'alu fil qissati shay'an bi ra'yihi ya ma za a yi tunanin takhayyul anan araya wani abu ya ma za a raya cewa abdullahi dan umar zai aikata wani abu a cikin wannan kissa bi ra'yihi da nasa tunani shi daga abin da ya baban sai yace a'a aka kai wajen annabi annabi ne kuma yace mai data kuma har sai tayi kaza tayi kaza kafin daga baya ka sake ta in kana so wa huwa yanqulu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tagayyada min sani'ihi alhali ya nakalto cewa annabi ma ya fusata dangane da abinda Abdullahi dan Umar ya aikata domin yayi masa bayani yace masa to ka sani wannan shine abinda Allah ya faɗa iddar da Allah madaukake ya ambata ku saki mata a ciki wato annabi yana nuna masa ka saba ma mafhumin qur'ani kuma ka aikata wani abu wanda yake ya saba ma shari'a to kaga wanda aka masa haka daga baya kuma shine zai sake yin wani katobara ya sake yin wani hukuncin dan ra'ayin kansa alhali na farko ra'ayin kansa ne aka masa inkari kuma da karshe aka ce masa ai ɗaya ne kuma sannan shine zai zo shi ya ce kuma ɗayan ne da kansa sai dai in gaya masa haka aka sa bayanin nawa ya fita to wannan bayanin da ibn hajar ne malai ya nakalto ya ce kaifa lam yushawirhu fi ma yaf'alu fil qissati al-mazkura yayi maza a ce haka alhali bai shawarci wato annabi ba a cikin kissan da aka ambata tun farkon lamarin har sai da ya aiwatar tukunna annabi ya masa inkari qala al-hafiz ya ci gaba da cewa wa kan akhraj ibn wahab fi musnadihi an ibn umar an ibn abi dhib anna nafi'an akhbara kuma ibn wahab ya rawaito cikin musnadinsa daga ibn abi zaibin cewa nafi'u ya bashi labari almajirin dan umar annabi na umara dallaka mar'atahu wa hiya haidun cewa abdullahi dan umar ai ya saki matarsa tana al'ada fa sa'ala umar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an zalik umar ibn khattabi sai tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da haka fa qala sai annabi ya ce murhu falyuraji'ha ka masa umarni ya maida ta thumma yumsikha hatta tadhura sannan ya ci gaba da rike ta har sai lokacin da ta yi tsarki qala ibn abi dhaibin ibn abi dhaibin ya kuma ambatawa fil hadith an annabi sallallahu alaihi wasallama na hadithin da yazo daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce wahiya wahida wato kenan a cikin wannan riwaya wanda ibn wahabin ya kawo cikin musnadinsa daga ibnu abi zaibin ta zo cewa murhu falyuraji'ha thumma yumsikha hatta tadhura wa hiya wahidatun kai kenan nan an sami sarihul qawl cewa annabi ne ya kirga shi a matsayin can da yace a riwayar bukhari husibat alayya bi tatliqa kenan kaga anan wajen ya riga ya fito kai tsaye manzon Allah ne ya ambata wannan bayanin ibnu hajar al-asqalani ne قال ابن ابي ذئب ابن ابي ذئب سي ambaci cewa wa haddathani hanzala ibn abi sufyan annahu sami'a saliman yuhaddithu an abihi an annabi sallallahu alaihi wasallam zalik ya sake kawowa cewa ai hanzala ibn abi sufyan ya ma bashi labari cewa salim ibn abdullah ibn umar ya bashi labari daga babansa yaji cewa annabi ne sallallahu alaihi wasallama ya ambaci haka haka ne yanzu gashi ibn hajar sai kawa isnadi wanda ya tafi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyoyi guda biyu qala al-hafiz al-hafiz ci gaba da cewa wa akhrajahu ad-darqutni min tariqi yazid ibn harun yana kawo dalilai ne domin ya tabbatar da cewa dan Umar ba shine ya kirgata a matsayin saki ba annabin ne ya kirgata don haka in an yi wannan in nau'in sakin to sakin ya tabbata ya ce darqutni ya rawaito ta hanyar yazid ibn harun an ibn abi dhibin shi ma daga ibn abi dhibin wa man ishaq jami'a da kuma ta hanyar ibn ishaq annafi'in duka ya tuke zuwa ga imam nafi' an ibn umar daga wajen abdullahi dan umar anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce hiya wahida ya kirga ta dai kaga wannan duka isnadai ne daban-daban wanda alhafiz ya tantance su suna da inganci waɗanda suka tabbatar da bayani akan wannan qadiyya cewa dan Umar ya saki matarsa tana al'ada manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abin nan ya umarce shi akan ya maida ta kuma ya rike ta sai ta gama wannan al'ada ta yi tsarki sannan wata al'adar ta sake zuwa idan ta yi tsarki tsarkin da bai taɓe ta ba sai ya sake ta kuma annabi ya kirga wancan na farkon a matsayin saki yanzu in aka sake na biyu ya zama na nawa ya zama na biyu in dama babu wani wanda ya gabaci wancan wa hadha nassun fi mawdu'il khilafi yajibu al-masir ilayhi yace wannan nassi ne a wannan waje wanda malamai suka yi khilafa a tsakani ban kawo waɗancan maganganu na malaman babu bukatan kawo su inda ma dai kawai a dunkula akwai malaman da suke gani cewa shi wannan talakon bid'i bai riga ya wakana ba amma waɗannan dalilai sun wadatar mana mu gamsu insha Allah cewa in an aiwatar da irin wannan nau'in saki talakon bid'i to ya tabbata sai talaku salasi saki na uku ma'ana saki uku kenan alafa sai guda talaku salasi saki uku wa amma in tallaqaha salasan bi lafzin wahidin aw fi majlisin wahidin fa inna ma yaqahu wahidatan lima rawahu muslimun an ibn abbas qala amma idan mutum ya saki matarsa saki uku a lafazai guda daya ya ce an sake ta saki uku an fi majalisin wahidin ko kuma majalisi guda daya ya ce ya sake ta ya sake ta ya sake ta fa inna ma ya ka'u wahidatan limarwahu muslimun an ibn abbas to mana yace wannan yana kasancewa saki ne guda daya a matsayin saki guda daya yake dangane da abin da Abdullahi Imam Muslim ya rawaito daga Abdullahi dan Abbas in kale yace kana talaqu ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa sanatayn min khilafati Umar talaqu salati wahidatan saki a zamanin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Abu Bakar da kuma lokacin Umar ibn Khattabi farko farkonsa shekara biyu na farko na khilafarsa talaqu thalathi wahidatan saki uku idan an ambace shi a lafazi guda ko lokaci guda ana daukar sa a matsayin saki ɗaya ne fa qala Umar ibn Khattab amma Umar ibn Khattab a zamanin sa ne sai ya sanya wannan batu yace innan nasa qad ista'jalu fi amrin qad kanat lahum fihi ana mutane sun yi ci da zuci cikin al'amuran da wato suke da jinkiri a cikinsa. Ai abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata ya ce, "Attalaku marwatan, fa'imsakun bi ma'arufin auta sarrafin bi isa." Daga baya kuma sai aka ambata cewa wa'in tallaka ha, falata hillu lahu min ba'adu hatta tanki ha zaujen khaira. saki sau biyu ake yin sa wanda ya halatta a yi kome a kansa an ba mutum dama mun ci bayanai dai a baya na yadda ake so mutum ya kasance yana tarairayen zamantakewar aure da yadda musulunci ya tarairaye shi baya so ya ga cewa ya lalace an babba da damammaki ga mutum inda zai zamanto ya rike matarsa to abin da shari'a ta tanada ke shi yasa aka sanya wa mutum saki matakai matakai har sau biyu wanda yake da dama kuma zai samu bastaye a cikinsa ya iya hucewa kuma ya iya maida matarsa musamman idan har bata kammala al'adarta ba yana da dama ya maida ta kaga babu sabon sadaki to idan mutum kuma ya zamanto ya yi ci da zuci ba lokaci guda ɗaya sai ya gwama guda uku kaga wannan duk damar da aka bayan na bastaye da damar da za a samu na gyaran duk ya zan ya sarai to shine Umar ibn Khattab yake cewa me yasa mutane suke ci da zuci a cikin al'amaran da suke da jinkiri a kayansa falau an bainahu alaihi ina ma mu wanzar musu da abin da suke fada wa kansu tunda suna ci da zuci saki uku ana ta yawan yin saki uku saki uku fa an bahu alaihim Umar ibn Khattab sai wanzar da wannan hukuncin a kansu ma'ana idan mutum ya ce ya saki matarsa saki uku sai ya ce to saki uku ya tabbata tunda mutane suna ta yawan aiwatar da shi wa ra'ayi umar hadha ijtihadun minhu radiyallahu anhu ghayatuhu an yakuna sa'igan li muslihati ra'aha wala yajuzu tarku ma afta bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa kana alaihi ashabuhu fi ahdihi wa ahdi khalifatihi shine yace ra'ayin Umar ko fahimtar Umar ibn Khattab ijtihadun minhu ijtihadi ne wanda shi Umar ibn Khattab yayi Allah ya kara masa yarda ghayatuhu an yakuna sa'igan li muslihatin ra'aha matukar inda wannan ijtihadin nasa zai tuke shine wato wata maslaha ce yana kwarara ne zuwa ga maslahar da shi Umar ibn Khattab ya gani ya ga maslaha ne a cikin lamarin wato mutane suna ci da zuci wajen saki saki uku wanda ba a cika yin sa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba a zamanin annabi ana yi saki uku nan amma ba su cika yi ba idan sun yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan wanzar da shi a matsayin saki daya zamu ji karin bayani akan waɗansu hadisai to wanda suka zo akan wannan mas'ala ala ayi halin lokacin ba zai ba mu dama mu wadda bayani ba insha Allah darasin mu na gaba sai mu ɗan sake yin waiwaye kaɗan a kayan wannan batun abinda muka faɗa daidai muna roƙon Allah ta'ala ya tara mu cikin ladansa wanda muka kuskure muna roƙon Allah ta'ala ya yafe mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum tambaya akwai wanda ya mun tambaya yana zaune a can haka akan me ake tambaya na yawuwa ina so ka tuna ne ba wai na manta ba ne kun sa ai malamin makaranta ne ba manta ne ba ina so in tuno ne ai ina so ku din ne ku tuno tambayar da kanku akwai wanda ya mun tambaya matar da aka sake ta sake uku ko kuma bata gama idda ba sai mijinta ya rasu ya tambaye tana da gado an ce tana da gado to akwai akwai ƙarin bayani ta allake da wannan akwai gyara za ta ci gado ne kadai idan ya sake ta yana jinyar ajali ne mun gane za ta ci gado ne kadai in ya sake ta tana jinyar ajali na yana jinyar ajali jinyar ajali o tana to ai sai ku gane tuntuɓa harce ne ai ana gini akan miji ne ba mace ba idan yana jinyar ajali in ya sake ta yana cikin jinyarsa ta ajali to anan ne za ta ci gadansa saboda sakin da ya mata dama bai yiwu ba shari'a ta hana mutum ya saki matarsa don ya hana ta cin gado to in kuma yana cikin jinyar ajali ne ya sake ta to akan abbara akan cewa yana hana ta cin gado ne wannan shi ne hukuncin da Uthman ibn Affan sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi amma idan misali ba jinyar ajali bane lafiyar sa kalau sai sake ta saki na uku take al'ada amma take idda kuma sai mutuwa ta zo masa lokaci guda kwatsam ba wai irin ta jinya ba accident ko dai irin waɗannan abin da yake zuwa to anan ba ta da ba ta da gado an gane ko matar da take samun gado in an sake ta tana cikin al'ada kai tsaye sai wanda yake dalakon raji'i saki wanda ake iya maidawa saboda ai ta tana cikin ma'anar matarsa ce eh wahalu zati talqatin raji'iyya fi iddatin ka halati zawjiyya haka mai tufa ya faɗa yanayin mata wadda aka sake ta talaqon raji'i kuma take cikin idda to hukuncinta ɗaya ne da mata inda suka bambanta babu rufe kofa in ya rufe kofa kuma to ya maida ta ne mun gane shi yasa take da as-sukna kuma take da me annafaka za a ciyar da ita za a bata wajen kwana Allah ya samu dace so wanda ya tambayar da Allah isar masa da bayanin lokacin da nake na bashi ansar ya yi reflecting a cikin kwaruwa ta cewa akwai akwai akwai gyara a cikin magana wannan kuma duka tambaya ne take akan rantsuwa rantsuwa ne ta yi na farko rantsuwa ne cewa ba za ta ƙara kula wata ba kuma daga baya aka sasanta su sannan na biyu rantsuwa ne ba za ta je wani waje ba ko ba za ta yi wani abu aiki ba kuma sai aka tilasta ta ta yi shi ne take tambaya shin akwai kafara a kanta duka guda biyu? kafara a kanta duka guda biyu? eh akwai kafara a kanta duka guda biyu don kowane independent ne duk kowace rantsuwa independent ne kuma abin da aka yi rantsuwar a kansa mabambantan abubuwa ne ba a haɗa suke ba su da alaka ba abu ne guda ɗaya aka yi rantsuwa a kansa mabambantan abubuwa ne kuma a lokata mabambanta don haka akwai kafara duka kuma insha Allahu in aka yi kafaran za a samu lada musamman wancan wanda aka ce kaga shi ya shafi yanke zumunci ne ma rantsuwa ne ba za a kula dan uwa ba kaga akwai yanke zumunci a ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man halafa ala yaminin thumma ra'aha ghayrahu khayran minhu falyati alladhi huwa khayr wal yukaffir ala yaminihi ko kama kalan nabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya rantsuwa ya toge akan wani abu kuma sai ya ga akasin wannan din shi yafi alheri to ya aikata wanda yafi alherin sannan sai ya kafara akan rantsuwarsa da idan kafara ne za ta yi insha Allah kuma ina mata nasiha kar ta dinga yawan yin rantsuwa kawai ta toge akan abu in tana so ta gardama ne akan abu kawai ta gardamarta amma kar ta sa rantsuwa yawan yin rantsuwa kaga zai sanya mutum abin nan kafara ta dinga bin sa ko ai mun ji bayani akan rantsuwa al-yaminul mun'aqidu to ba a so mutum ya dinga yin ta Allah ya datar da mu ni shika ne ko saki
a'a ai shi yasa kayansa yanzu ya janye eh tunda ya san dama mai taurin kai ne me yasa zai sa mata sharaɗi in ya janye shi kenan ya janyo ya tabbata ba sai yana kawo maka ba ya karantar da kai nake yi ai ba saki uku aka yi magana ba da ya ce murhu fa'in da ciwo
yanzu mukabala kake yi kenan yi mana ba tambaya ba ce mukabala ne kuma nan an gaya maka abinda ibn hajar al-asqalani ya ambata ne shi ma na kaltowa na ibn hajar al-asqalani amma yin mukabala yake so je kake bincike ka taro dalilanka sai wani satin idan ka zo sai ya yi mukabala
to da wa ake rantsuwa